يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna ashirin da shida a watan ramadan hijira 1446 muna kuma 26 a watan uku shekara ta 2025 Allah sake kaddara haduwar fuskokinmu a wannan masallaci mai albarka na Muhammad Tasi'u Foundation Bariki GRA a garin Gomel a karatun tafsirin 'yan uwa mata a yau da yardar Allah maɗaukakin sarki za mu fara karatu ne a cikin suratul ma'un jiya mun kwana a ƙarshen suratul ƙuraishin suratul ma'un sura ce ta ɗari da bakwai a jerin surorin alƙur'ani kuma tana da ayoyi guda bakwai ita wannan sura tana daga cikin surorin da suke da sunaye da yawa kamar da na ambata a gabatarwa ana kiranta suratul ma'un ana kiranta suratu ara'aita ana kiranta suratul din ana kiranta suratul ma'un ana kiranta suratul yatim duka sunoninta ne kuma kowace akwai aya a cikinta ara'aita ana kiranta al-ma'un ana kiranta ad-din ana kiranta suratul yatim a ra'aitar sai aka ce suratu a ra'aita suratu din yau ka zibo biddini suratul yatim fazalika lazi ya do'ul yatim suratul ma'un wa yamna'un al-ma'un malamai sun ce ana kiranta duk da wannan sura din amma abin da ya fi shahara a cikin mushafi wanda ake bugawa ya zagaya a hannayenmu suratul ma'un wani abin mamaki su kuma malaman tafsiri sun fi rubuta suratu ara'aita surat ara'aita so ita wannan sura malamai sun sake tattaunawa yawancin tabi'ai sun tafi ne cewa an saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na garin Makka masu wannan maganar akwai Ata'u da kuma sahabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Jabir dan Abdullahi amma Abdullahi dan Abbas da abdullahi dan zubair su kuma sun tafi cewa an saukar da ita ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na a garin maka musamman sababin ayar farko idan an dube shi akan wata sauka to ta fi ƙarfi a kirata da cewa sura ce makiya muna fata Allah ya mana jagoranci wajen faɗin abin da ke daidai da abin da za mu amfana cikin sura ɗin akaramuka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يبر اليتيم ولا يحض على طعام المسكين na'am ف- أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت تنبيت كوكاغا كوكاسا كوكا سندني كوباني لاباري أرأيت الذي يكذب بالدين كاسا وندي كرية ساكمكو Allah ya auna mai kyau ya ba da kyakkyawa ya auna mummuna ya saka da mummuna wani ana kiransa addini shi ne muka wuce maliki yaumiddini mai mulki a ranar sakamako nan kuma sai ce ara aita allazi yukazzibu biddin ba ni labarin wanda yake karyata wannan ranar da za a yi awon ayyuka a yi sakayya akan ayyuka din da aka wasu malaman suka ce addinu da aka ambata a wannan waƙar a wannan ayar tana nufin hisabi tana nufin alkiyama tana nufin sakamakon ayyuka tana kuma hirin ne tana nufin ranar lahira duka inda za a ce a auna aiki a ba da sakamako to wanda ya karyata aikin sakamakon ya karyata da ranar da za a yi wannan sakamako din in an auna mai kyau za a ba da mai kyau ya karyata sakamakon kenan in an auna mummuna za a bada mummuna ya ce bai yadda ba ya kargata kuma duka wani ayyukan za a yi su ne a ranar gobe alkiyama so wa ake gaya wa ara aita kaga ko kasan ko ba ni labarin wa ake gaya wa malamai suka ce alkhitabu lahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ake magana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne aw li kulli man yasluhu lahu ko duk wanda ya dace a fuskantar da magana zuwa gare shi to da shi Allah ke magana a cikin wannan ayar don haka ke din kamar ke din ma tambayar ki ake wai kwa kin san waye yake ƙaryata ranar alkiyama a lissafin ubangiji a wajen ubangiji waye bai yarda da alkiyama ba kamar ki aka wa tambaya in na dawo da ayar a hausance kenan ko kin san waye yake musun alkiyama wataƙil za ki shiru a'a sai Allah ya ba da labari wanda yake musun alkiyama fa zalikal ladhi shine allazi wannan ya du'ul yatim da yake ture maraya yake takure maraya yake gallazawa maraya fa zalikal ladhi ya du'ul yatim malamai suka ce kalmar ya du'u ita ce ai suka fassara ta da cewa yaqharul yatim yake takura hi ya matse hi wala yut'imuhu wala yuhsinu ilayhi baya ci da shi baya kyautata mashi idan maraya ne ya dauko yana gidansa a zaune to sai dai idan ƴaƴansa sun ci a bawa marayan saura in ƴaƴansa sun kashe a bahi sauran a mai faci ba za a bahi gurin kwanciya mai kyau ba ba zai kwanta ba sai sauran yara sun yi bacci kowa yana hutawa shi yana zirga-zirga kuma watakil duk abin da ake sarrafawa ma a gidan watakil arzikinsa ne kudinsa ne fa zalika allazi yad'u al-yatim alamar wanda bai yadda da alkiyama ba shine wanda yake takure marayu ya ci dukiyarsu siffa ta biyu wala yahubbu ala ta'amil miskin kuma baya kwadaitarwa baya zaburarwa kalmar habba ya hubbu a gurin balarabe shine alhassu a zaburar da mutum a sa masa kaimin yi kaza to wanda bai yadda da alkiyama ba shine baya zaburarwa a wajen ci da miskinai kamar da Allah madaukakin sarki ya hade ma duk duniya gaba daya yace wala tahabuna ala ta'amil miskin to Allah da ya ce musu wala ya hubbu ala ta'amil miskini baya kwadaitarwa a ci da masu ƙananan ƙarfi baya wa'azi baya goyon baya suka ce min babil aula huwa la yut'imuhu bi nafsihi wanda bai ba wani shawara ba taimakawa masu ƙananan ƙarfi wanda aka ce za a taimaka ya ce a hana wanda aka kawo ya rike to ina kuma zai ɗauka a guminsa a tasa ya bada ba zai iya ba wanda ya ki ba da shawara to ba zai iya fida daga ajihunsa ya bada ba wala ya hudu ala ta'amil miskin to wannan mutumin mai siffa biyu a gurin Allah shine bai yarda da alkiyama ba fadhalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin da haka kenan yanzu duk matar da ta taimaka ko ta bada gudunmawa aka gallaza wa marayan da yake gidanta ta goyi baya aka cinye dukiyar shi aka kwace mallakar shi aka ba wa 'ya'yan da take da akwai to ita ma tana fadowa cikin waɗanda ba su yarda da akwai sakamako a ranar gobe alkiyama ba da sun yarda akwai sakamako to da ba za su taɓa dukiyarsu ba innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasa ya launa sa'ira Allah ya faɗa mana ya ce duk waɗanda suke cin dukiyar marayu ta hanyar zalunci bai dace ba kawai fin ƙarfi suka cinye musu dukiya Allah ya ce a cikinsu suna cikin wuta suna cin wuta jahannama ne innama ya akudu na fi butunihim nara kamar a ɗauki garahin wutan ne kawai ake sawa a cikin baki kuma Allah ya ce idan an ji alƙiyama wasa ya launa sa'ira da sannu a hankali za a sa su wutar sa'ira malamai suka ce ita waccan aya da na karanta ta cikin suratul nisa'i Allah ya ambaci galibin abin da ke faruwa galibin bukatar da muke da dukiya ta cici galibi shine abin da ba a karewa wata kali wani in yayi riga sau daya a hekara ya kare amma abinci sau nawa ake ci abinci ana ci sau dubu daya da dari daya da tamanin at average shine in an ci sau dari uku da sittin ko dari uku sau uku za a samu dari tara ko sittin sau uku za a samu ɗari da tamanin so wanda yake cin abinci sau dubu ɗaya da tamanin wanda shine mafi karantan abin da ɗan adam ke cin abinci a shekara da safe da rana da daddare amma riga fa wani zai iya shekara kawai sabuwar riga guda biyu zai a shekara ashe kenan cin abinci ya fi ƙarfi abin da ya sa ba a sa sha ba wata ƙil sha kuma ya fi ci wanda zai ci abinci da safe zai iya shan ruwa sau uku kafin azahar idan mai maiko ya ci zai rika sayan fiya wuta yana sha ko in ana zafi zai sha me yasa Allah bai sa shi ba wahalar da ake sha ta cin abinci bata kai wahalar da ake sha ta shan ruwa ba sai malamai suka ce to da mutum zai dauki kudin maraya ya sha ruwa a cikin sa shi ma akwai wannan da mutum zai dauki kudin maraya ya dinka riga to shi ma akwai wannan ko babansa ya mutu ya bar masa tafkeke riga shi kuma dan shekara uku ne sai ce ai wannan yaron bai isa sa riga ba sai kuma sai rika zubota yana fitowa saboda haka in yayi fita goma kusan ya kashe rigar ya rage mata ƙarfi ya rage mata kwaljini to a wannan halin haramun ne a sa rigar ta hanyar da za a kodar da ita sai aka ce to idan haramun ne a ci haramun ne a sha haramun ne a sa to kuma lalata ta fa bai ci ba bai sha ba bai zubar ba a bai ci ba bai sha ba bai sa ba amma gida ne aka barwa maraya ya ci a yaɓe gidan sai ya ƙi yaɓewa ya ci a hude a liƙe huda sai ya ƙi hujewa liƙewa ana kallo kwano na zubar da ruwa sai ya ƙi ba da gudunmawa a cire lalataccen kwanon a sa sabo sai da gidan ya lalace ruwa ya taru rugugub sai ruwan ya zube gidan ya zube waye mai laifi a nan gurin maraya ne so duk wanda aka same shi da irin wannan ɗabi'ar da marayan da ke gidansa yana cikin waɗanda ba su yarda da alkiyama ba fa zalika allazi yad'ul yatim duk kalmar da za ta ɗauki ƙuntatawa da takurawa da rashin samun sake in dai a wajen mu'amala da maraya ne to akwai wannan matsala a ciki ina ta nan nagawa ne saboda karatun mata miki mata su ne suka hu matsala a wannan gurin fa hedigal za ta mutu uwar gida ta bar yaranta guda biyu a kawo amarya waɗannan yaran guda biyu da ta bari wallahi da sun gwammace sun bi babarsu za ta azabtar da su za ta ba su wahala za ta gana musu azaba so waɗannan yaran azabar da za ki gana musu don kina auren mijinki ke ma yana nuna alamar tambaya wai ko anya kin yadda akwai sakamako kin yadda inda uwarsu ta je za ki je fa zalika allazi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin baya taimakawa a ciyar da masu ƙananan ƙarfi wannan fa ana magana a waje to wata matar idan mareniya take riƙewa ko maraya take riƙewa abincin gidan ma ba ta yadda a bashi aka yi magana ta ce na rantse da Allah yau ba za ka ci abinci a gidan nan ba ni zan sa ka aiki ba za ka yi ba sai ta fara babatu da ta ji ubansa ya tsaya a mota ko ya tsaya a babur sai ta dauki hayaniya tun da safe na saka aiki ka ki kai wallahi na ga wanda zai sa in baka abinci ai ka sai uban ya go menene tun karfe 8 na sahi wanke wanke har yanzu karfe 12 bai yi ba ni bai wasa ce wallahi ni ma ina da iyaye wallahi kafin mai wani ta rikita hankalin uban ta fidda shi daga hayyacinsa saboda haka bai da zabi ko ya goyi bayan matarsa ko matar ita ma ta fice ta bar masa gida saboda haka wannan dan maraya haka zai ci azaba haka zai sha wahala tare da ci abincin gidansa ne yanzu wannan abin da ta yi babu zaburarwa a wajen ciyar da marayan da yake a cikin gidansu ne to wanda ba ta yi wannan baya za a yi ta fita waje ta ce za ta yi wannan don haka duk wani tricks da wayo da mata suke da akwai saboda su gallaza wa 'ya'yan mamata na mai gidansu ko wanda mai gidansu ya ɗauko Allah yana kallo fa zalika allazi yadu al yatim wala ya hudu ala ta'amil miskin yanzu matar da ta hana mai gidanta ya ba wa ɗansa abinci ya kuma za ka yi mamakin ta ɗauki nata kuɗin ta ɗauko ɗan da ba na mai gidanta ba kuma ta ɗauki abinci ta ba shi shi ne abinda malamai suka ce wanda bai ba da shawara ba an ba da min babil aula ba zai ɗauki nasa ya ba da ba fa zalika allazi yad'u al-yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin na'am فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون na'am wannan ayar da malai ya karanta kafin tafsirinta mun ce walaman da suka ce makiya ce sun kalli menene dalilin saukar da aya din malamai suka ce wannan aya ta sauka ne akan Abu Jahal ko akan Abu Sufyan ibn Harbin dalilin da yasa suka ce makiya ce kenan saboda abu jahal ai ya rasu ne kusan shekara ta biyu a bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan an saukar da ayar an yi magana a kansa yana lahira kamar abin ba zai masa amfani ba amma a saukar da ita yana raye a ja hankalinsa wannan shine abin da zai yi amfani wasu malaman kuma suka ce mutlaq ce ta shafi kowa da kowa in kin ji akwai siffarki to da ke ake magana Allah ya tsare mu sai darasin aya ta gaba ce fawailu lil musallin wail mun sha faɗa ko malamai sun ce kwari ne a wutar jahannama kwarin ita kanta wutar jahannama tana roƙon Allah wannan ramin Allah ka raba ni da sharrinsa Allah a cire shi daga cikina duk wani datti da ƙazanta da mugunya da ɗiwa da take fita daga jikin 'yan wuta wannan gurin take gangarawa saboda shine slope da yake cikin gidan wuta Allah tsare mu sai dai hadisin da ya zo da kalmar bata inganta ba wasu malaman kuma kamar ibnu kasirin ya ce ita wannan kalmar tana daga cikin kalmomin da balarabe ke amfani da su wajen nuna azaba ta kusa ya fassara wannan kalmar ne lokacin da ya ce fawaidu lillazina yaktumuna alkitaba bi aidihim thumma yaquluna hadha min indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila yace wailun tana da ma'amuni da yawa daga cikin su hadda wadda bahaushe ke da akwai ita ce kalmar waishun wace ce kalmar waishun a gurin bahaushe fawailun fawaishun wace ce kalmar waishun a gurin bahaushe da hausa fa na faɗe ta ko bahaushe bahi da waishun wash bahaushe baya cewa wash sai idan ya yi aiki ya gaji watakil ya yi ƙoƙarin miƙewa ya kasa ce wash Allah to kalmar wannan wash Allah ɗin ya ce ita ma ‘yar uwar wailunci da baishun kalmomi kusan guda bakwai ya kawo wanda zan iya iska hebari a yanzu waɗannan guda biyun ne da haka kenan kar mai wal tana nuna an fada cikin kunci ko an fada cikin damuwa ko za a fada kunci ko za a fada damuwa sai ya ce to don haka wannan wahalar da kuncin ya tabbata akan waɗansu masu yin sallah din fawailu lil musallin suwaye masallatan da azaba za ta tabbata kansu sai ce allazina hum an salatihim sahun su ne waɗanda suke rafkanuwa dangane da sallolinsu ba sa kiyaye su ay la yu'addunaha bi arkaniha wa shurutiha an al-khushu'i fiha wa tadabburi lima'aniha su ne mutanen da suke sallah amma ba sa kula da rukunan sallah rukunan sallah ya hada da ruku'u da sujada da tsayuwa a tsaye da nutsuwa a wajen tsayuwar da karatun fatiha da duk abin da yake rukuni ne na sallah to ba sa kiyayewa wa shurutiha ba sa kiyaye sharuɗan sallah idan mace ce daga cikin sharuɗan sallah ne satur jami'ul badan dukkanin jikinta ta suturce shi face abin da za a gani fuskarta da tafin hannunta shi ma in ya zama dole amma ko ina a jikinta so ake ta rufe to duk matar da take sallah ba ta rufe jikinta tana fadawa cikin wannan aya duk suna zo nan nakan ce mata da yawa abun tausayi ne in suka dauko wannan hijabin nasu rabin kwabri nisfu sak sai su daukar hiza su yi sallah hi ma zanan nisfu sak da ta yi sujada sai kaga rabin kwabrinta a waje tana daga hannu sai ga tun daga tsuntsiyar hannunta duka ana kallo a fili wannan fa sallar ba ta yi shi yasa idan za ki yi sallah lalle ki zamanto kina da sallah kin ga wannan rigar yar dubai mai zirme min hannu mai zirme mai har ƙasa ya kamata a ce kina da ita alal aƙalla saboda za ki yi sallah idan za ki yi sallah zuba hannun ya cinye hannunki idan kina sa 54 sa 58 ta sauka ta rufe har abin sallah ya taki in kin yi sujada kina cikin rigarki in kin dago kina cikin rigarki sannan kina da buƙatar tsaftace jikinki da tsarki ki yi tsarki duk abin da kike tunanin ya taba jikinki ki tsaftace ki wanke ku goji in san samu ne a shafa mai mai kyau a sa turare mai kyau wata kirkiwa ɗakin ki turaren wuta wajen me yake faruwa ki ce sallah azhar zan yi saboda zan gana da ubangiji na ina son gurin ya zamanto a tsafta da daɗi mala'iku suna son daɗi suna son ƙanshi to in sun zo za su saurari sallata amma idan ɗakin ki da kahin yara da fitsari tun na dare ba ki ɗauke ba ɗakin yana zarni akwai kwanan abinci akwai ƙazanta shi ma mala'ikan hede ki ɗan leƙowa ta nesa to ta yi ko ba ta yi ba amma idan kin tsaftace ɗakin ki kin gyara akwai ƙanshi mala'iku za su shigo ɗakin ki duk ɗakin da yake akwai ƙarni akwai ƙazanta mala'iku ba sa samun sake a ciki ballantana ubangiji da yake jamilun yuhibbul jamala Allah tsabtataccen sarki ne mai kyau yana san abin da yake mai kyau Allah yana son kwalisa yana so ke ga kin tsabtace guri kin gyara sallah duk tana da buƙatar wannan allazina la yu'addunaha bi arkaniha wa shurutiha wa anil khushu'i fiha wa tadabbur sune mutanen da in suna sallah babu khushu'i ta ɗora girki akan wuta tana da buƙatar faka-faka ta yi sallar magariba sai ta kawo rishu sai ta kunna Allahu akbar sami Allahu kagen zuwa girki take kuma sallah take hankalinta yana kallo mai zai kone ko ba zai kone ba tana girki ba girki take ba da aka aminci uku faka-faka ta kare kuma a ciki ba mamaki ta juya kaskwanta sau biyu wannan sallar babu khushu'i idan khushu'i ake nema a cikin sallah ya kamata ya wancan girkin naki ko kauri yake ba za ki jima ya kamata ko zubewa zai yi wata dan wake ne ya tafasa ya yi wannan kumfar ta bacin rai to lokacin da take zuba ya kamata karki gani a irin wannan gurin nakan ba da kissar majnun laila majnun laila laila yake so ya kuma mata san da bai taba wata ƴa mace a duniya ba kuma na daga cikin can da ba a taɓawa wata mata a duniya ba saboda tsabar san yanzu idan yana gidansa a zaune lela ta yi laifi a gida da an caɗa masa bulala zai ji bayansa ya ɗau zafi zai fito a guje ya san wallahi dukan lela ake kuma yana zuwa zai tadda ana dukan nata saboda an yi an yi a raba su ita mata ƙi rabuwa da shi sauran nan da ya fito yana so ya ga 'yar budurwarsa ya rasa ta inda suke haduwa ba su hadu ba dan gidan kanan babanta batta nan sai rikici tun da safe har magariba bai ganta ba can da aka jima akwai wani kare da in tana tafiya wani lokacin da karen yana binta cap cap cap cap kawai saboda haka za a yi sallan magariba sai ya ga karen a guje ya ba wuce ya ce to wannan karen kwa duk inda aka yi wajen lela za shi ya ce in na kuskure min nisa to ba zan gaba lela a yau kenan na kawai bi kare a guje saboda haka ana sallar magariba shi yana bin kare da gudu cap cap cap cap cap a guje unguwarsu da ake sallah mutane sun fito waje sun yi himfada sun ce Allahu akbar kawai suka ga majnun ya zo ya wuce a guje ikon Allah mutane suna sallah suka ce me ya faru ana sallah ka ga shi yana bin kare da gudu can dai kare da inda zai je bai da ba ya bace masa ka duba duk gudun kare amma bai da kare ya guje masa ba yana ko zuwa inda ya ji a hilaila tana gurin alhamdulillah ya yi ajiyar zuciya ya ga budurwarsa suka yi zance suka dawo muhallin shahid da ya dawo waɗannan masallatan sai suke ce masa wai me ya faru muna sallah ka wuce a guje baka ta sallah kuma ga lokacin sallah ya ce wallahi lela nake so na gani na ga karen lela saboda haka kar ya wuce mun ban ga lela ba shi yasa na manne a guje kuma hede ya kai ni inda lela take ya ce amma kun san wani abu ya ce wallahi ban gan ku ba ya ce na rantse da Allah kuma da yadda kuke san Allah irin san da nake yi ma lela ne ya ce ba za ku san na wuce ba tun da ku kuka san na wuce ya ce to ba da gaske kuke sallah ba kage yanzu kenan shi abin da ya yadda ya kini da ikilasi a sallah da kushu'i abin da yake faruwa a gaban kakar kasani to tunda kuka kasar na zo na wuce a guje yace ni a tawa fatawar ku sake sallah amma ni da yake ina son laila na ba ta zuciya ta ce wallahi ban gan ku ba ban kuma san wa zai ganni a gari ba ban damu da zai ganni yana gudu ba kawai bukata ta laila to ke ma idan buƙatar ki Allah idan kin kabbarta sallah ya kamata duk abin da yake faruwa a tare da ke karki sani Allah rufa man asiri na'am wa tadabburi li ma'aniha mutane suke tuntuntuni akan ma'anonin sallah wanda duk yana sallah baya tuna ma'anonin sallah to sallar sa fa ba ta yi idan kin ce Allahu akbar yanzu wannan karmar Allahu akbar me take nufi Allah mai girma ko me ma'anar Allah mai girma yanzu da na ce Allahu akbar sai ƙirin wata sai ta yi ƙara 26 ga wata kuma ma'aikaciyar gwamnati ce me za ta sa a ranta albashi ko so idan tunaninta ya juya zuwa ga albashi albashi ne ko ba albashi ba ne mtn ce ko ba mtn ba ce ba yanzu ta ɗauko wani abu mai girma ta ba shi girma a sallah sama da ubangijin da ta ce allahu akbar in son samu ne lokacin da kika ce allahu akbar komai na duniya ya ƙare sai iya wannan sallar taki lokacin da kika yi ruku'u kika sake ce allahu akbar ki kina girman allah yanzu yadda allah ya halice ni fi ahsani taqwim ni mutum ina tsaye da lafiya da ƙarfi amma yanzu ba tare da an tankwara ni ba ko an tankwasa ni gani ina durkuso a gaban ubangiji lalle ubangijin da ya sa duniya ta durkusa masa ba tare da suna ganin shi ba ba tare akwai dogare da sojoji a gabansu ba lalle wani ubangijin yana da girma yasa da kin je hukuun sai ki ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim lalle kam tsarki ya tabbatar ma ubangiji na mai girma saboda wanda ya tankwara ki wallahi babba ne na san mata da yake kure na mazajen ku ai da yawa ba sa iya tankwara ku to amma yanzu da Allah ya tankwara ki baya nan kika yi sujada a kin san yana da girma kenan sai ki masa kirari ki sai subhana rabbiyal azim lalle Allah ka isa Allah lalle Allah ka isa mai girma yanzu ni nake durkusawa lalle Allah ka isa mai girma wannan ma'anar ki ke kawo ta zuciyarki wannan da kika yi ma Allah kirari kika yaba Allah kina dagwa kika ce sami Allahu liman hamida Allah kwa yaji wanda ya bi shi Allah yaji wanda ya mai kirari ki yadda cewa yanzu daga karatun Fatiha da sura akwai yabo da kirari da na ruku'u na tasbihi akwai yabo da kirari sannan da na miƙe sai na ce na san Allah ya ji kirarin da yaban da na mashi rabbana walakal hamdu Allahu akbar to to ana so kike kawo waɗannan a cikin zuciyarki in kin karanta ayar da take ɗauke da falala ki roƙi Allah wannan falalar Allahu akbar sai kika ji arziki a zuciyarki kika ce Allah ka haɗa ni da shi kina karatu sai kika ji wutar jahannama fa idza nufikha fi sur ranar alkiyama to ɗauki zuciyarki gaba ɗaya mai data filin alkiyama me yake faruwa a filin alkiyama ga rana an kawo ga kwakwalwa tana tafasa waɗansu sun yi aikin da za a sa su an ɗona ɗarashi da da wani aiki ne da wani aiki akwai shabun na sha'afi'i batin lahi ta'ala akwai budurwa ko yaron da ya taso cikin bautar Allah to wai na yi kuskure ko na taso tun ina yarinta akwai abokai na adalci akwai uwar gida mai adalci duk mun tattauna wani abin ko uwar gida mai adalci mai tsoron Allah wadda ba ta kunna fitana a gidanta kike gani zan shiga wannan inuwar ko ba zan shiga ba wannan yana daga cikin abin da ake nufi da tadabburi a cikin sallah to idan duk bacca wannan a baya to fara daga yau dan in sallar ki ta yi misin wannan kin yi misin sallah lokacin da zaki ke tunanin me kike faɗa me nake faɗa dan wa nake faɗa nayi ruku'u daidai na yi tasbihin ruku'u na yi sujada daidai na yi tasbihin sujada za ki ga lokacin da za ki yi sallama insha Allah kin wuce minti biyar amma duk wanda ta wurga sallah a minti biyu ni wallahi ba na ji za ta karɓo Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum assalamu alaikum wallahi ni ba na ji za ta karɓo ko na filaci ke yasa wani babban limami da zai shiga masallacinsa sai malamai suka ce masa kowar musa 'yan midiya suka ce bara mi raka a biyu faka-faka saboda haka yana zuwa da ya haka allahu akbar sai aka kunna mai taima duka da fara sallar tasa da karewa duka bai cika minti guda ba to wannan sallar ko limamin maka ne yi ta ni ba na ji wallahi za ta karbu ina karanta fatiha ina natsuwa a fatiha ina karanta sura ina natsuwa a sura ina ruku'u ina natsuwa a ruku'u in an yi ruku'u so ake kowace gaba sai ta natsu ta koma inda take in kin dago kowace gaba ta natsu to idan ana rasa wannan mutane su ne masu rafkanuwa a cikin sallar su allazina hum an salatihim sahun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan sallar da na bada misali a kanta a ingantacce kamar manzon Allah ya san haka zamu bada misalin sai ce irin wannan sallar 'yan faka-faka sai ce tilka salatul munafik wanda ita ce sallar munafikai mutanen da ba a daidai suke akan addini ba tilka salatul munafikin tilka salatul munafikin ko tilka salatul munafik tilka salatul munafik tilka salatul munafik wannan sallar munafikai ce gab gab gab gab an yi ta an kare yace manzo Allah ya ce yajlis mutum kawai zai miƙe kafa yarqubu shamsa yana kallon rana tana tafiya yana uzuri tana tafiya yana uzuri tana tafiya yana uzuri hatta idza kanat baina qarnay shaytan har sai idan rana ta je tsakanin kahonnin shaytani ta zo dab da inda za ta fada inda shaytan kuma yake zuwa sai kuma ya tare rana sai sa ta a tsakiya saboda haka a lokacin da mutane suke ma rana sujada mushrikai suna wa rana sujada kuma suna wa shaytan sujada a lokacin kuma a lokacin sai ta hayi a ce zai sallah dalilin haka ne yasa aka ce duk mai sallan nafila idan rana to za faduwa karye saboda a lokacin ne arna da masu bautar gumaka suke yin sallar su a lokacin ne suke roƙon ubangijin su sai aka ce ke karki yace to amma munafiki yana nan yana awo a kasuwa yana ciniki yana karbar kuɗi yana yana kallon rana da saura yana yana kallon rana da saura in ya duba agogo saura minti biyar sai ce ba nufi a wuta har ya gama alwala Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum assalamu alaikum dubu nawa ne da hiken har ya ci gaba da uzurin shi ya ce wannan tilka salatul munafik waɗannan sallar munafikai ce har sai idan rana ta zo ƙahonin shi ɗan sai ya miƙe kama sana ƙara arba'an sai ya miƙe kawai ya ƙurƙura raka a biyu ƙurƙurƙurƙurƙurƙurƙur la yazkuru Allah fiha illa qalilan baya ambatan Allah a cikin wannan sallar tasa sai ɗan kaɗa da aka ji sallar da ta rasa azkar ta rasa karatun Qur'ani ta rasa nutsuwa a cikin karatun Qur'ani ta rasa yin ta akan lokaci ta rasa shiga ta musamman ta rasa tsafta ta musamman ta rasa kwalisa wannan sallar Allah baya santa baya kaunarta ita ce allazinahum an salatihim sahun to menene sahun ba hina rafkanuwa ba ko rafkana ko akwai bambanci tsakanin rafkana da rafkanuwa masu rafkana akan sallarsu da masu rafkanuwa a cikin sallarsu hausa ce ko suna da bambanci menene bambancin nasu Amma ga abin magana nan ko ba ta mana wa alaikum assalam na? na ita kuma rafkana ita rafkana shine mutum ya manta da sallar ko lokacin sallar ko rafkanuwa kuma wata matsala ce take faruwa a cikin sallar ko sau yadda muka yi amfani da wannan kalmomin a hausa haka su malaraba suka yi imamu nasiru sa'idi yake cewa wasu hawa anis salati huwa allazi yastahiqu sahibuhu azamma wal lauma rafkana akan sallah shine mai rafkanar ya cancanta a zarge shi a aibata shi wa amma sahu fi salati amma rafkanuwa a cikin sallah fa hadha yaqa'u min kulli ahadin wannan kowa yana iya samun matsala da shi kin yi raka'a bi madadin ki zauna zaman tahiya kawai kika miƙe sai da kika miƙe kika sallah ai ban yi tahiya ba sai ki karasa sallolinki yanzu ana bin ki zaman tahiya da yin tahiya sai ki sujada qabli sai ta maida miki wannan gurbin wannan kowa yana yi hatta minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan har manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hakan ya taɓa faruwa da shi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya salla azhar ihda salatai isha'i asha'i ɗaya daga cikin sallolin da ake yin su da rana ko a zahar ko la'asar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tahi yayi sallah kawai da ya raka'a biya zauna ya zaman tahiya ba me kiya zai yi ba kawai sai ya ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah daga nan gurin liman sai ya taso wannan husumiyar kawai ya zo jingina a jikinta kawai sai aka ce da manzon Allah ya jingina sai aga alamar damuwa da bacin rai a fuskar shi so dai sahabbai sun san raka'a biya akai kuma ga manzon Allah har ya taso daga inda yake ya koma baya akwai abubakar a masallacin akwai umar amma in suka juya suka kalli manzan Allah ya shiga manzan Allah ya musu kwarjini kuma ga wata alamar damuwa a fuskar shi ma sai kowa ya hiru amma mutane sun kasa tahi daga sahu kuma sun kasa tafiya saboda ba san me yake faruwa ba yau tunda muke da manzan Allah raka'a hudu yake amma yau biyu wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan can da aka samu wani ya fi karfin yayi karfin hali riwayar hadisin bukari ta ce wa fi yadihi tulun ko wa fi asabihi tulun akwai tsawo a hannun shi yana da dogon hannu shine suke ce masa zulya daini ko idan ana sawa hannun mutane average idan tela yana auna 25 inches to hinasa zai tafi 29 and a half zangareren hannu gare shi sai ta so ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a qussiratis salatu ya rasulullah am nasita manzo Allah an rage mana sallah ne daga yau muke yin raka'a biyu ko kuma dai mantawa kai sai da kai ya kalle shi yace a la hadha wala zaka ba wannan barantana wannan ba ragewa ba mantuwa saboda bai taba yi bona ita ce ranarsa ta farko a rayuwar shi sai ce masa la hadha wala zaka babu wannan barantana wannan ba a me da azhar raka'a biyu ba ni ko ba abinda na manta sai zai awa manzo Allah musu tunda ya ce bai manta ba ya kuma ce ba a rage ba to kuma ya za a yi ya ɗan sosa kai ya ce ƙadika na shai'un min zalik aikwa ina ji wani abu mai kama da wannan ya faru bai ce ba a amanzan Allah ka manta a amanzan Allah ka manta to akwai rahin kunya a ciki wannan yana daga cikin inda mata suke ɗaukan lafazin magana mai gidanki ya ba da kudin cefane kika yi cefane yana zuwa sai ya ce ina naman miya sai ka ce baki bada baka bada ba sai ce na bayar karki miƙe ki ce wallahi baka bada ba sharu zaka mun a ladabi ake yanzu shi a tunaninsa ya bada kuma ya ce ya bada to karki tsikara hita yadda zaki ce ƙarya yake tunda yaƙininsa ne ya bada to yi magana mai amfani sai ta ce to ina gana yi kuskure naira dai dubu ɗaya ka bada ka ce a sayo kaza na ɗari biyar a sayo kaza na ɗari biyar sauran canji ɗari ɗaya ban fahimci cewa ba kana nufi a sayo naman na ɗari amma ka yi haƙuri yanzu kan gada ka rage naira ɗari kika ce ban fahimci ba cewa so kake a siyo nama na ɗari yanzu baki karya tashi ba amma da ya san babu naman naira ɗari sai ce wai dama dubu na bada sai dubu ka bada sai to yi haƙuri yanzu kin ga a ruwan sanyi an warware wannan matsalar idan Allah ya taimaka shi ma sai ce kad kana shay'un min zalik wani abu mai kama da wannan kwa ya faru to tunda manzon Allah ya faɗa aka sake damai da maganar sai kuma ya tambayi su wane ne ulul albabi wan nuha suwaye masu hankali suwaye masu nutsuwa da manzon Allah ya ce in ina sallah su tsaya a bayana sai tambaya a haƙun ma ya ƙulu zul ya daini abinda wannan mutumin ke faɗa gaskiya ne duka masallacin zai suka samu bakin magana suka ce ya rasulallahi kayi mana raka'a biyu ne sai ya sake tasowa daga inda yake sai ya dawo gurin liman sai ya ce Allahu akbar ya dago kenan yanzu daga zaman tahiya sai ya sake yin raka'a guda biyu da yayi sallama sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah sai ya ce idan haka ya faru a cikin sallar ɗayan ku to idan ya yi sallama ya yi sujada guda biyu sai ya yi sallama a hagu ya yi sallama a dama waɗannan za su gyara mai matsalar da ya samu a cikin sallar shi a yanzu ne aka karantar da al'umma kenan idan sallah ta samu matsala ba jefar da ita ake ba gyara wannan sallar ake sai yasa to kenan mantuwa a cikin sallah wannan kowa yana yi amma mutum ya manta da sallar shi wannan kowa ya abin zargi ne Allah rufa mana asiri allazina hum
الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Allah ce allazina hum yura'una waɗannan masu sallar da Allah ya ce azaba za ta tabbata kansu sai ce allazina hum su ne waɗannan yura'una da suke yin riya suke salla don su nuna a yi amaluna al'amal le ajili ri'a'an nasi suna yin ayyuka ne kawai don su nuna wa duniya su gaya wa duniya mu masallata ne idan tahajjudi ne yanzu lokacin tahajjudi ne za ta buga waya wance eh kirar kirar karfe daya za ki fita a ni ba zan fita ba dama ta san ba za ta fita ba amma dai tana so ta gaya mata ni fa za ni tahajjudi ne Allah yana da wayo ya sani wallahi idan safiya ta yi kika zo yanzu ana dan karatu ne ki murje ido ta sake hamma ta murje ido akai wallahi zai ai liman ne wallahi ya ja mu dewa he karfe 4 da minti 27 wallahi akai sallama ban samu na koma bacci ba yanzu ma da ina je gida na yi bacci saboda in fita yau da daddare yanzu duk kokari take ta bada labari ga abin da ta yi jiya ga abin da ta yi allazina hum yurauna akwai riya wata kuma idan sallah za ta yi cikin dare tana kokari ta tuna mai gidanta fa ita kuma sallah ya ce idan ta yi alwala sai ta saka buta ƙwararra wai buta sai ta yi ƙara idan ya falka aida ba da hita ke ba Allahu akbar alhamdulillah ya rabbil ahad wai dai ya san cewa ita fa ba sa'ar sa bace tana sallah da daddare allazina hum na'am allazina hum yura'un waɗannan sunan da suke riya cikin sallar su suna yin sallar ne don mutane su gani malamai suka ce siffar wannan siffar munafikai ce suna yin sallah saboda mutane suna gani amma ba sa zakka saboda mutane ba sa gani za su zo a yi sallar azahar da su a yi la'asar da su a yi magariba da su amma isha'i da asubahi ba sa zuwa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda asubahi da isha'i a cikin duhun dare ake yin ta da aka yi sai kwanciyar su a gida in mun je masallaci ma ba a san mun je ba in ba mu je ba ma ba a san ba mu je ba sai su yi kwanciyar su amma azahar ana kallo sai su zo su la'asar ana kallo sai su zo magariba ana haduwa ne kafin duhun dare an san kowa ya zo za su zo su sallar isha kuma su gudu to duk masu wa sallah irin waɗansu suna Allah ya ce suna sallah ne kawai dan a gani allazina hum yura'una sune waɗanda suke yin sallah dan a gani wa yamna'una al-ma'un mala ya karanta ta kuma sune mutanen da suke hana taimakakeniya wa yamna'una suke hani al-ma'un menene alma'un suka ce agaji ko aro ko taimakakke ne wasu malamai kuma suka ce wa yamna unal ma'un hayne wa yamna unal zakata suna sallah amma ba sa bada zakka da haka duk wanda yake sallah baya bada zakato sallar ma Allah baya santa sai an hada guda biyun yuqimuna salata wa yutuna zakata an tambayi Abdullahi dan Mas'ud menene ma'anar kalmar wa yamna'una al-ma'una sai dan Mas'ud ran Mas'ud yake cewa qala huwa ma yata'atahu an-nasu bainahum sune mutanen da suke dan abinda mutane suke dan taimakakeniya da agazazzeniya a tsakanin su da shi min al-fa'si wal kidri wad dalwi wa ashbahi zalika shine abinda mutum zai bada kamar aran gatari wani ta je ta siyo ice ƙato za ta sa a murhu yaƙi shiga sai ta shiga girman kwata ku ce da Allah ku bani aran gatari in aka ba ta ta samu kan wannan icen fas fas fas sai ta fasa shi ko ba ku faskare mata ba ku faskare ya kamata idan mai gidanku ya siyo ƙaton ice kuka ga ya girma a tukunya ku samu ɗan gatari ku fasa shi gida uku ko ba a yi yasa wani yake ta matan bahaushe sun fi kowa samun daɗi kuma sun fi kowa rena daɗi wallahi ran da na fara zuwa abuja zuwa na na farko kenan mun kwana a otal ɗin da muka kwana da safiya ta na rasa abin da yake mun daɗi na fito ƙofar otal ɗin matar da na fara haɗa ido da ita wallahi ƙwarya ce an yi wani jerin ice a kan shi ita ce ta ɗauki gatari ita ce ta je dawa ta saro wannan itan ta hirya shi a ƙwarya kuma lai ta ɗoro a gadon bayan ta haka ta zo ta keto cikin garin abuja daidai inda muke yanzu wannan itan shi ne abin da za ta sai da ta yi cefane ta koma gida a yi abinci da shi yanzu ka ba matar bahaushe gatari ka ce ta saro ice ba za ta iya ba yasa aka ce sun fi kowa daɗi yasa wata in ka same ta karfe tara ta fara bacci tara na safe bata tashi ba yana daga cikin abin da yake kashe auren da yawa a cikin ku mai gidanki yana bacci karfe tara to ita ma wai tana bacci karfe tara akwai matsala idan mai gidanki zai kwanta bacci ya tashi karfe tara to ke ki tashi karfe shida na safe idan kin yi sallah asuba kin ambaci Allah kin karanta Qur'ani kin yi azkar dinki to karki koma bacci lokacin da ake gama shida tayi za a fara labaran america ko to kake koma bacci ke kuma lokacin duba me ake bukata a gidan ana da bukatar ruwan zafi saboda yara fara dorawa ana da bukatar yanzu a yi waina to kwabata sa mata yi kai ta inda zaki lullube ta ta fara bata rai kafin lokacin dana ta yi duk yi wannan yanzu shiga ki wanka tsaftace jikinki share gidanki goge duk inda zaki goge inda za ki ɗan sa turaren wuta ɗan hayaƙinsa yake tashi kaɗan yadda ba zai turnike gidan ba in kika turnike hawa zai shaƙe ya tahi idan da mutum yana bacci za a sa turaren wuta shi ma yadda ake sa shi daban idan ba mutum a gida da ake sa shi daban da haka in kika ɗan yi fa haka kawai ɗan ƙarhin ya taho to fice da kayanki saboda karki masa tuƙaƙe yanzu ko miciji ne kika mai tuƙaƙe fitowa zai yanzu in kika tuƙaƙa mai gidan ke fitowa lahi bala'i za a fara da haka ɗan ɗas haka za ki sa da ɗan ƙahin ya buga ɗakin ya ji daɗi ya ƙara barar da jiwa wataƙila Allah sa da nefa sai ƙara bacci kafin ya tashi daga bacci duk abin da za ki na abinci kin ƙare kin shirya kin kawo gurin da yake zama cin abinci kin shirya su ga flex ɗin shayi ga madara ga bombita ga kaza idan wani abu ma ya ƙare kin ɗauki kuɗi kin ba wa yara sun siyo an aji kin so ya ƙwai guda biyu ko guda uku an barazana kaza an yi kaza yana tahi daga bacci kin share ban daki kin wanke babu doyi babu tsamin fitsari da ya kwana babu tsarin bayan gida tas yana higa haizi kamar ya ƙara bacci a ban daki idan ya tadda wannan a cikin ban dakin shi ya samu duk abin da yake so yana fitowa kuma ke kin gama kin tsawarki kin yi duk abin da zaki insha Allah za a samu gamsuwar da ake da bukata a cikin gidajen to yana daga cikin inda yawanci matan mu ba sa wa Allah godiya akan ni'imar da Allah ya ba su yanzu kin tashi tun karfe 6 yanzu kin yi bitin abin da yake na awa uku kin gama kin yi wanka sai ki dubo wace riga ce yafi so a cikin rigunan ki kowa da abin da yake so wata kal dogon riga yake so dar Egypt wata kal wata Dubai yake nema wata kal kuma ne mai gidan yafi son ki da shigar yan dambe kawai yana so ga kin sa dan dogon wando da amles kowa da abin da yake so wata kil kuma ya fi so ya ganki kawai kamar zaki je islamiya da haka kin yi wanka kin hirya kin ka hijabi kin zurmuka kuma kin zo kin dade a gaban shi haka yake so to bara zo maka haka shikenan to amma saboda Allah ya yi muku alfarma da yawa wala watakila wasu matan ba su gane ba mata suna aiki shi yasa akwai kabilun da in kuka je cikinsu za ku da mutum ɗaya a ce yana da mace arba'in saboda su a gurinsu mace jari ce yanzu wannan matar kowace da safe idan ta je ta iyo ice ta kai ta saida a kaddara ma za ta saida icen naira dubu ɗaiɗai to mace arba'in nawa za su saida icen nawa za su saida icen dubu arba'in to kowace a cikinsu za ta kawo mai naira ɗari biyu biyu in ji kai ɗari biyu biyu sau arba'in nawa kenan dubu takwas yana sa dubu takwas a ajihu kawai ya miƙe ya tafi ina ne majalisar su ta shan giya hikana ya gama da gidansa ranar ya gama karɓar rabanu kawai ya tafi shan giyarsa wannan ke kuma abin da kika samu 800 kina da ƴaƴa ba ki da ƴaƴa kina da jikoki ba su da jikoki a wannan kudin zaki rike kanki da kanki amma saboda mu ba mu da wannan hisa sai muke mantawa abin da ya dauke mu cewa abin da ake hanawa na aro kamar gatari kamar tukunya da yana cikin wayan na unal ma'un yanzu makwabciyarki amarya ce tukunya ta lamba biyu ce ita ta saya kuma ita suke amfani da ita kuma ta ihe su sai mai gidanta ya ce masa abokai na guda biyar yau za su zo mu ci abinci a gidan nan mu sha ruwa da wai tukunya lamba biyu za ta yi sai kuma ita ke da bukatar lamba hudu ko lamba biyar a gurin ke ta ce da Allah wani ba ni aran tukunyar ke za mu yi abinci kar ki hana ta a wallahi mu ma amfani za mu yi da ita kuma ƙarya kike to wayam na unal ma'un hana ma'un yanzu ya zo shine yake akwai alfas wadallu akwai guga mutum ya sai guga yana sawa a rijiya ya ɗauko ruwa na san duk ba ku san ruwan rijiya ba ko dukkanan da na san akwai dattawa ban na ji in dai a garin nan ne akwai wadda ta taɓa jefa rijiya guga a rijiya ta ɗauko ruwa ni ba na ji gaskiya in ku akwai to ba a garin nan ba ta taso iyaka tunani na duk da dai a yi haƙuri na ga akwai dattawa da yawa amma dai iyaka tunanina a shekara hamsin baya ko shekara sittin bana ji an ja ruwa a gume to wannan gugar da za a jefa a ɗauko ruwa sai makwabciyarki tata ta fada ko mai gidanta ya fita da ita waje zai yi bauruwar shanu idan ya dawo daga gona sai ta ce da Allah ba na aran guga in jefa in ɗauko ko da bokiti ɗaya ne za mu yi amfani da shi a wallahi mu mun gaji da ba da gugar na wallahi kowa sai aro aro aro aro so wannan yana cikin wa yamna'una ma'una idan babu irin wannan zamantakina ba ta yi daɗi ba ko allura dan maballin ɗanta ya tsinke sai ta ce lalaba na aran allura zan ɗinka maballin a gaskiya ba za mu bada ba muna bada ana batawa ba a hanawa ba da allura a ɗinke wannan maballin yana faɗowa cikin wa yamna'una ma'una ko za ta yi tafiya takalminta ya tsinki ke kuma kin ɗan sai naki na ɗan dubu sha biyu gidan sarauta sai kika lallaba sai da Allah wance zan ne gida kuma wallahi takalmina ne ya tsinke kuma na gada makin dan sai wani mai dan kyau haka dan ba na aro haka in dan ba da fadi kuma insha Allah zan dawo da shi ba zai sha wahala ba so irin wannan inda kina da yakinin ba za ta lalata ba akwai muguwa da inta zai ta murje kafarsa sannan za ta dawo to dan wannan ta dan taka ta je ta dawo wannan babu laifi ana iya badawa duk wani abu da idan an hana taimakakeniya ba za ta yi daɗi ba to ba a ba a hanawa sannan kuma ya zamanto akwai ladabi lokacin muna yara idan an tura mu mun je mun karɓo rigana a wasu gidajen to rigana galibi ba amfanin yau da kullum ba ce ɗan abin da za a yi da riganar ɗan abin marmari ne ko so idan aka ɗan yi dambu a ciki aka kare to sai a samu dan karamin wani kwano kuma sai a dan zuba dambun dan kadan a ciki an wanke rigana an tsafta sai a dan zuba mata dan dambun ita ma a ciki idan aka ce ga rigana nan dama dambu muka yi wannan kuma ta ce ki sauye ki bani kwana to yanzu nan gobe da Allah aka ba aka ce ana neman aran rigana za ta bada ko ba za ta bada ba da gudu za ta bada to wani lokacin mu ma muna da bakin hali idan an aure dan aran abinci to ke ma lokacin dan biyo da abin ihsani Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sura biyu nake so mai yau amma da yau ma na ga lokaci ya kure don haka iyaka wannan surar akan ta zamu tsaya imamun nasir sa'idi ya haɗe surar sai ce za a fidda darussan da za a fidda a cikin ta ga darussan wa fi hadhihi sura ita a wannan surar alhasu ala ikramil yatim surar ta kwadaitar da mu muke mutunta marayu akwai mutunta marayu a ciki shine darasi na nawa na a na uku fa wa fi sura yanzu nan fa na fara ya fi sura alhassu ala ikramil yatim akwai zaburarwa akan mutunta marayu nawa kenan daya wal masakin da masu ƙananan ƙarfi wata habib ala zalik surar ta ja hankalin mu ta kwadaitar da mu akan haka har yanzu muna biyu ta ja hankali ta kwadaitar akan me a mutunta maraya a mutunta mai karamin ƙarfi wa mura'atis salati sallar ta ja hankalinmu mu lura da sallolinmu wal muhafazati alaiha a kiyaye ta wa alal ikhlasu fiha ta umarce mu da yin aiki domin Allah a cikin sallar mu wa fi jami'il a'mal da kuma jin tsoron Allah ma a ayyukan ma da ba na sallah ba guda nawa kenan guda biyar mutunta maraya mutunta mai karamin karfi kula da sallah kiyaye sallah tsoron Allah a cikin sallah darasi na gaba walhasu ala fi'ilil ma'ruf ta kwadaitar da mu akan yin kyawawan ayyuka tunda ta ce kar a hana ma'un to kenan ta ce a bai a bada ma'un kenan ko shine ce walhasu ala fi'ilil ma'ruf wa bazalil amwalil khafifa surar ta kwadaitar da mu yan kananan dukiyoyi muke kokari muna rabar da su an zo shan ruwa kina da dabino guda uku karba ki koma ki haka sai ta cinye dabinon guda uku ita ce kudan ban ruwa sai ta kora ruwa wai ita dai ta ci dabino guda uku kuma su bakwai za su sha ruwa dan Allah yanzu ke idan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ittaqillaha walau bi shiqqi tamrin ki nemi Allah ya tsare ki wuta koda da tsagin dabino ne yanzu ku ku bakwai ne dabino guda shida a tsaga kowane ɗaya man a biyu ungo ungo ungo ungo yanzu a mutum bakwai za a samu mai karfin halin da zai ce a ba komai yanzu madadin ki ci dabino ke ɗaya ku shida kunci yanzu daga wannan tsagin dabino fa kina da azumin mutum biyar kuma wannan tsagin dabinon kadai zai hada ki fada wutar jahannama ashe kenan ya kamata yan kananan dukiyoyi kar su ke tsone mana ido muke kokari muna taimakawa wata kin dan aro frying pan ɗinta kin toya wainar kwai ko kin yi wainar kwai a ciki ko kin dan yambos da kika kare kika wanke kika tsaftace shi bayan kika gurje babu dauda to dan sa balabalai guda uku a ciki mana sai ki rufe sai ki bata yanzu kin ga abinda kika bada ba zai taka kara ya karya ba ba zai hana ku ci a gidanku ba ba zai hana ku koshi ba amma ita kuma ba za ta manta ba an ba ta gudunmawar yambos guda uku shi ne ta wannan kuzuzuruwan ta kaɗaitar da mu akan yin ba da dukiya waɗanda suke ba su da yawa ka ariyatul ina'i wa dalwi wal kitabi wa nahwi zalika hadda aran littafi ma ya faɗowa ciki li'anna Allah zamma li'anna Allah zamma man lam yaf'al zalik saboda Allah ya soki wanda bai yi ba to kenan wanda yi shi kuma yana da yabo a wajen Allah wajen madaukakin sarki wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bis sawab walhamdulillahi rabbil alamin malai ta Allah shine yafi sanin abin da yake daidai kuma dukkanin godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wannan yake nuna cewa karatunmu na mata a wannan shekarar insha Allah yau ita ce ranar mu ta ƙarshe mun kuma kwana a ƙarshen suratul mauna da haka insha Allah ta'ala shekara mai zuwa idan muna rayi kuma insha Allah muna rayi na za mu tashi akan suratul kautsar kenan ko Allah madaukakin sarki ya mana jagora wa alaikum na'am shi zakatul fitr Allah ya wajabta ta ne akan wanda yake daukan nauyin gida amma idan Allah ya kaddara bai da halin da zai fidda muku ke kuma kina da akwai sai kika dauke masa wannan mustahabbi ne yayi daidai Allah zai baki ladan kun fidda wa mijinki zakar da kai kuma zai baki ladan kin taimaki mijinki kuma zai baki da ladan cewa kun fidda zakatul fitr amma ba dole bane ki fidda masa amma idan kin fidda kin yi daidai kin kyautata Allah madaukakin sarki ya samu dace na'am na'am da sun fara fada ki tashi ki bar gurin ai ba fadan ki bane ba da kina ina suka yi hira eh kina na da suka yi hira lokacin da yake mata text na i love you ko lokacin da yake sayan wasiƙa mai hoton fulawa takarda mai hoton fulawa yanzu da babu text message babu wayoyi a da ai takardu ake sai da na musamman a shago da hoto da zanen fulawa sai ka je ka sayo ka mata rubutu tana secondary school zuwa ga ya faɗa abin da zai faɗa ya faɗa kina ina so lokacin da suka ci soyayya bacca nan lokacin da zaki faɗa ka ki ji daga sun tahi ku ce Allah ya ba ku haƙuri tashi ki bar gurin kar ki ji me zai faɗa kar ki ji me za ta faɗa wannan shine yafi kusa da ladabi sannan idan sun ƙare kina zaune da babaki ja hankalinta umma ya kamata ku ke mutunta mu a matsayin ƴaƴanku da ke gana daga hannu ba fa ina nufi ki mata kai ba fa kawai zancen da yazo a haka ke naki hannun rike shi zaki umma ku ke tausaya mana ba ma jin daɗi idan kuna faɗan nan wallahi hankalin mu tashi yake yanzu duk gidajen unguwar nan fa akwai sa'annin mu ƴan mata da budare suna zaune lafiya kalau ba ma jin hayaniyar su umma ku ke mutunta mu umma dan Allah ku daina abinda baya so ki daina masa in kika samu zama da mahaifinki kar ki nuna masa kin zauna da mahaifiyarki je ka same ki ce baba dan Allah muna neman alfarma ka daina yi a gaban mu baba ko wani abu ya hada ku dan Allah ku kyautata mana ba ma jin dadi watakil idan zaki zo da uslubi da kyautatawa wani abin ya wuce amma yanzu babanki ya zagi babanki sai kika ji haushi zaki rama babanki in ki tashi rama babanki ki ce baba ka ci haka za ki ce? ko me za ki ce ko kuma ki ɗauke babarki ku gudu ku bar babanku haka za ki? in kika gudu kin tsaro a cikin yace kenan mai saba wa iyaye mai gudun iyaye daga wannan lokacin da ki sallah ba za a karɓa ba za ki azumi ba za ki karɓa ba saboda duk ɗan da ya guje ma iyayensa ayyukansa na alkhairi ba a karɓa yanzu irin samun wannan jarabawar bala'i ce da tashin hankali a cikin rayuwa ki tashi cikin dare ki yi sallah ki roki ubangiji Allah ka sasanta tsakaninsu yanzu miji da mata idan suka yi fada aboki da aboki ne suke fada yanzu ke idan kika shiga yanzu fada ne tsakanin ɗa da uba ni ana wa fahimtar ɗa bai taɓa yin fada da ubansa ba yayi gaskiya bai taɓa yi ba ko me ya faru in dai ya ta yi fada da uwarta to bata da gaskiya ko me ya faru idan ɗa ya yi fada da ubansa wallahi bai da gaskiya duk abin da za a yi to in ki jahuhi a me yasa kika jahushi uwarki da bai aure ta ba sai ina zaki zo kayansa ne fa ke me naki kara miki kawai aka yi baki aro amma in ba dan son samu ba mahaici tare ki fa da ta haife ki ta tsofar da ke kika tsofar da ita shi fa dukiyarsa aka lalata kuma yanzu dan yana sarrafa dukiyarsa hawa yake jahuhi ya ba da kuɗi ya aure ta ya kai kayan aure irin da wannan zamanin ma mai hegiyar tsadar bala'i mala mutum ya dinga kashe kuɗi kuɗi kuɗi kamar ya taɓo miliyan to ina ruwanki in kin jawi kamar mutum ne fa ya sai mota ya sai ba zai wanke ta ba ina ruwanki in kuma ya wanke ta sau biyar ina ruwanki in ya bata wuta zi ina ruwanki wata in zai karɓi shawara ba shi shawara ki ce in ana matsa inji da ƙarfi yana bugawa shi kenan da haka ni dai abin da nake ba da shawara faɗan iyaye maza da mata ‘ya'ya su daina shiga ba faɗansu ba ne wallahi bai da kyau in kun shiga mafi ƙanƙanta ku yi asarar duniya in ba ku yi wasa ba ku yi asarar duniya ku yi asarar lahira wala ta ƙullahuma uffin wala tanharhuma wa ƙullahuma ƙaulan karima haka Allah ya ce kada ka kuskura ka ce wa babanka uffin walatan harhuma kada kai musu tsawa kina tsaye sai babanki Allah ya rufa asiri ya mari babarki sai kika miƙe kace baba wai mai haka yanzu baba wai mai haka ta kai uffin ko ta fi uffin wallahi wannan tambayar kaɗai da kika yi baba wai menene haka akwai bala'i a cikinta yasa na ce in dai ana yi a gidanku jarrabawa ce ki roki Allah Allah ya yi muku Allah rufa mana asiri Allah daidaita gidajenmu
wannan da ya kawo ya kuma da tsarin kuma an kawo bayani akan jarrabawa da kuma karkara na'am
kamar da tana so da ne bambancin jarrabawa da kuma karkara na'am to ani ban san me bambancin su ba jarrabawa dai shine kawai a miki abin da ba haka nan kike so ba yin abin da ba shi kike so ba a lokacin da yake faruwa kike cikin abin wannan shine jarrabawa din kuma dama yana cikin kaddara ki an rubuta wata kilke na sai zama to kamar fassara ce ta alqada'u wal qadar yanzu ina cikin jarrabawa abinda Allah ya rubuta ne yake faruwa kuma ba shi nake so ba wannan shine ake kiransa a jarrabawa sannan kaddara kuma dama Allah ya rubuta tun asali wannan jarrabawar zan fada cikinta wallahu ta'ala alam yini yana farawa a musulunci ba da isfari shamsi idan rana ta fito tana fitowa yini ya fara shaye-shaye ne na'am na'am eh na'am eh na'am mu koma waccan tambayar ta farko mu ringa da aka tambaya wani abu ne da ake dan sai da haka a yan roba za ki ga sun dan masa haka an ɗauko haka an ɗan sa a ɗan yatsa sai a zuƙa za ki ga idan ya ɗan yi ruwa idan mutane ba su saba ba yau da gobe haka saba wai sun ce na wanke kwakwalwa ni ana wa tunanin wannan abun shaye-shaye ne gaskiya ni ban gamsu ba ban ga wani abu da Allah ya rubuta ba kawai a zuƙe shi ta hanci ya wanke kwakwalwa a duk wani shaye-shaye haka yake farawa ni a guri na gaskiya yana shigowa cikin kayan maye ne yana shigowa yayin shaye-shaye ko da bai bugar ba kuma wata sannu a hankali idan ana aunawa wanda yake shan moringa sai an samu wani tasiri da zai bari a kwakwalwarsa ko a samu wani tasiri abu zai bari a cikin zuciyar shi muna da wata ka'ida da muka buga ta malaman biology bioaccumulation idan akwai abin da sannu a hankali zai taru ya koma wani abu to me kome kankantar sau ɗaya kika yi wannan abin haramun ne ni wannan ita ce fahimta ta wallahu ta'ala alam sai kuma mai gulma ita kadai abu ne ya faru ta yi gulma da kanta da kanta wannan yana fitowa a cikin sigatun ta'ajjub wani abu ya faru ya mutum ya rasa ce oh ni wance ni larai yanzu da kanta da kanta tawa ko da kalmar ta fito kuma ba wanda ya ji wannan bata wuce ta'ajjubi ba insha Allah in ta dauki izina ta dauki izina in bata dauki izina bata dauki izina ba na'am na'am na'am na'am to duk daga cikin shawarorin da nake ba da duk waccan da ta yi applying wani method daga cikin methods na family planning to tana da bukatar ta sa lura tana da bukatar ta sa idanu kusan babu wani method da baya zuwa da side effect yana zuwa da nasa laulayi yana zuwa da nasa matsalolin amma babban abin sa ido a lokacin da mace take jinin al'ada shine kowace ta san al'adarta ni a used to say this duk matar da take so ta zauna lafiya kalau ta san mecece al'adarta ya al'adarta take ki san kalarta ki san warinta ki san ya jikinki yake idan za ta fita idan ya fita ya yake yi a ƙasa wani lokacin idan jininki na al'ada ya sauka akan tiles ko ya sauka akan siminti ba shi minti biyar karki wanke shi kalla shi ya yake a bayan minti biyar din wannan yana daga cikin alamomin da mata suke sani so lokacin da kika sa implant sai jini yake miki wasa sai ki kalla duk waɗannan ɗayan hanyoyin guda hudu da kike gane jininki wannan abin haka yake ko akwai canji yadda jinin nan ya fita da jikina yake in yana zafi ko yana karkarwa ko yana ɗumi ko ina jin ciwon kai haka yake to jininki na al'ada ne idan jininki yana wari ke kika ji yana wannan warin irinsa ne ko da ya yi ta miki wasa sau nawa a wata har yanzu jininki ne na al'ada idan baki ne wanda ma kika ganki baki ta ko ina babu abin da ya canja ko da da ya zo ɗas bai ƙara dawa ba sai gobe jinin al'ada ne da ya ɗauke yi wanka ci gaba da sallah kawai dai a azumi ne zaki sha ta hanyar wahala kin kawo la'asar ya dusu gobe kin kai gabanin magariba ya dusu haka za a yi ta yi dama dai ai ba a taba cin ganima ba fata wani lokacin za a iya cin kitara haka dama al'amarin kalmanin rayuwa yake al-kharaju bil gurmi ko al-ghummu bil gurmi ganima tana iya zuwa da tara don da kika je daukan ganima wata ran take ce za a dauka don haka ana iya gane shi ta hanyar bakinsa ko kuma idan ya sauka a ƙasa sai na ce karki wanke shi ki bar shi da gangan amma ki kula karo ne shi gaban ɗaki so nake yanzu bayan minti biyar in ga wani irin kamanni zai ɗauka da ya minti biyar sai na ga kamannin da ya yi watakila ya yi kauri watakila ya kama tiles watakila bai kama tiles ba watakila ya kaza to yanzu na haddace yanzu da jini yake min wasa idan na ji sai in ɗisa shi akan tiles sai in sake bahi wannan minti biyar ɗin yadda wancan yayi haka wannan yayi idan bai haka ba to wannan jinin da yake zuwa na istihaba ne duk wani method na family planning yana iya zuwa da jinin istihaba yana iya kuma rikita al'ada ba kowanne bane jinin haila ba kuma kowanne bane ba jinin haila ba don haka amfani da hanyoyin da ake gane jinin haila shine zai taimaka mutum fita daga wannan rudanin sau da yawa mata suna kawo rikicin jinin al'ada mu kuma ba ma al'ada abinda muka karanta kada ne muke rikewa to ke me yasa za a ga miki sau ɗaya sau biyu sau uku sau hudu ba za ki rike ba kullum yakin tambaya idan matsala ta taso manzo Allah ta yi kawai inna damal haidi damun yu'rafu shi fa jinin haila jini ne da ana gane shi tunda manzo Allah ya ce ana gane ki gane naki duk lokacin da kika ga jini da wannan kamar da kika gane shi to shine duk ran da kika ga hiba da wannan kamar ba ba hiba ne ki sallah ki azumi ki auren ki Allah rufa asiri
wannan mutum ne malam idan mutum ya yi ruku zai faɗi sukuhun kudusun rabbul mala'ikatu wa ruhu zai faɗa sau ɗaya ne ko kuma sau ɗaya sau uku sau adadin abin da mutum yake so na tasbihi musamman idan shi kadai yake sallah da kika yi ruku'u zaki faɗi subuhun ko tana so da muka ce subhana rabbil azim a can ko to ana faɗin subhana rabbil azim kuma ana faɗin subuhun qudusun rabbul mala'ikati war ruhi ana faɗi ana faɗa sau ɗaya ana faɗa sau uku ana faɗa sau biyar ana faɗa sau bakwai ana faɗa sau tara ana faɗa sau sha ɗaya ana faɗa sau ɗari da ɗaya ana faɗa sau dubu da ɗaya ana faɗa sau miliyan da ɗaya kawai dai abin da ake da bukata a samu mara iya abin da zaki iya hi zaki wallahu ta'ala ala musamman in ke dai kike sallah na'am wannan mutum ne malam ya ba da kuma akan data da Allah ya yi da idan da kuma wani wani da eh kuma rashin yin magana na'am wannan ana kuma addu'a ina ba wani wallahi akwai wata jarrabawa da Allah madaukakin sarki ke mai iyaye ita dauke dauke akwai wanda Allah yake kaddarawa halitta ce malaman turawa suna da sunan da suke bata yanzu ne na manta sunan idan mutum yana da cutar duk inda yake wallahi sai yayi sata kleptomania malam ya tuna so idan mutum yana da wannan abun duk inda kake wallahi sai kayi sata ɗaya daga cikin wanda suka shahara da wannan akwai uwar sarauniyar ingila duba dai ingila duba sarauniya kuma duba uwar sarauniya za ta fita supermarket da fadawa da dogarai a raga ta sayayya amma wallahi sai ta yi sata ana saya duk abin da ta dauka biya za a yi amma sai ta lallaba ta ga wata alawa sai ta duba ta duba ta dauka sai ta zuba a ajiyu ita tana da buƙatar ta dauki wani abu da babu gumunta babu wahala kuma kuɗi ba zai shiga ba sai ta dauka saboda haka to duk inda take zuwa ce fani aga mutu aka ce duk abin da za ta ɗauka a sa mata ido a nuna ba a gani ba in ta ɗauka a buga a lissafi sai a biya shi kenan saboda haka ta mutu bata san ba ana biyan kuɗin satar da take yi wannan ɗabi'a ce a jikin rai akwai wani soja da yake da tarihinsa shi kuma ɗabi'ar Allah ya sa masa amma duk gidan da yake da ƙarfin tsaro wallahi sai ya shiga gidan kuma sai ya yi sata kuma abin da zai ɗauka ba wani abin kirki ba ne zai ɗauka sai kun rufe gidan kun sa matakan tsaro da shokin da mai gadi da alam da wuhu da komai zai lallaba ya yi bitin security ɗinki ya shiga gidan sai duba ina wata fulawa da kike mabar ruwa wata ilto ɗin yana gindinta kawai sai ya kama ya yanke nan sai ya yanke nan duka wata huba ɗan haka sai ya ɗauko ta ya sa a jihu madadin kekin sa ta tana ba wa fulawa na sai ya juyo da abin nan ɗin tiyo ɗin sai ya ɗora ta akan barandarki sai ya tafiyarsa yanzu kina fitowa za ki gane ah to me ya ɗauko tiyo daga can ya dawo da shi nan gurin kuma ya aka aka yanke ga guntu a can ga guntu ana kuma ina guntun yake wai wannan kusa a tarihi na higo gidan na dauka amma babu abin da zai dauka bayan wannan ba ina ba da goyon baya ba ne akwai wanda ɗabi'a ce a ransu idan kin ga wannan ki yi ƙoƙari Allah ya sa miki haƙuri Allah ya sa miki dangana shi kuma Allah ya yi mashi akwai wanda Allah ne musu da ɗabi'ar akwai kuma wanda kuma Allah ne ya ƙaddara kuka musu tarbiyar haka tun suna yara kuka nuna musu kuɗi daga cikin abin da nake bawa iyaye shawara ku daina bawa ƙananan yaran ku kuɗi su je su siyo abin da suke da bukata ku mai da tarbiyar duk abin da za ku ba yaran ku kuke siyowa idan yaro yana bukata a bashi in babu a ce masa yi haƙuri idan kuka saba bashi tun yana ƙarami to ya san kuɗi yana biyan bukata ran da ya nemi biyan bukata bai samu ba idan ya gani zai ɗauka idan ya ɗauka ya biya bukata to daga nan an fara Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu ki dage mai da addu'a a matsayin uwa ki nuna kukanki zuwa ga Allah ki sujada ki nuna wa Allah damuwarki insha Allah Allah zai yayi Allah yayi mana Allah daidaita mana tarbiyar yaran mu
wannan kuma tana neman shawara ne a wajen malam da wallahi malam ne ke kuma wannan kashi kai na saboda wani abu da ya same ni gaba daya ba na jin daɗin duniya sai dai da alhamdulillah na'am to babban shawara da yake yadda wannan jaraba da muka yi magana a kanta ita ce ta same ki kuma bangare ne na kaddararki kuma ba wani mutum ma da yake jin daɗin duniya sai wanda Allah ya so ya ji daɗin duniyar a duk inda mutum yake akwai jarrabawa a ciki wani idan kuɗi aka bashi to kuɗin shine jarrabawa shi wani idan sarauta aka bashi sarauta ita ce jarrabawa shi wani idan talauci aka bashi talaucin shine jarrabawa shi kowa yana da nasa jarrabawar a cikin rayuwa ke da kaddara ce ta ubangiji ki rinka faɗin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha ki rinka faɗin la haula wala quwwata illa billah kina ga wa Allah kenan ni ba ni da tsimi ba ni dabara da zan fidda kaina daga cikin wannan tashin hankalin Allah kadai kai ne zaka iya fidda ni to idan kika dage insha Allah Allah zai bada mafita in kina da bukata kuma wata shawara personal wata kila ki iya neman ko malam ko ki same ni sai a tattauna a ga inda wata shawara da za a iya baki personal Allah ya sa mu dace wannan da kuma da ya kuma ba da shi da ne a duwoyi ne da shi ko malam da ni da masu sauran jama'a da sun da kuma da ke wa kuma sun da Allah wani da kuma da kuma da kuma da to amin amin Allah hada mu duka a cikin aljanna ni dai firdausi nake so so da wata take na'am zo da take son firdausi Allah hada mu a can wanda take son kuma kasa da firdausi insha Allah umul leko zamu gano ta insha Allah Allah ya sa mu dace wannan shekarar ba mu yi na'am na na na'am na'am na'am na'am na'am na'am idan tana da ranakun da take yin azumi a ranakun da ba za su shigo nan ba watakil a bata wata mafita a babin larura in kuma kawai neman abinci ne ya hana ta yin azumi wani watakil tana cikin hadari a cikin rayuwarta kuma yana daga cikin abin da Allah ya tabbatar al'arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru alla ya'lamu hududa ma anzala Allahu ala rasuli mutanen da suke bayan gari suna da tsananin kafirci za ki ga aikin saban Allah na kafirci a zahiri a gabansu a shadda kufran wa nifaqa za ki tada su da tsananin munafirci wa ajidaru sun fi kowa dacewa Allah ya alamu hudu da ma anzalallahi su jahilci dokokin addinin Allah madaukakin sarki duk wanda yake bayan gari ya fi cancanta da kar ya san dokar Allah duk lokacin da nazo irin wannan magana nakan bada labarin wani kauye an kai ni kauye zan sai gona wallahi da muka aje mota muka ɗauki babur muka yi uwar tafiya muka gaji da tafiya na ce kai na ce in muka je gonan nan duk yadda take na ce wala ba zan saya ba amma dai sanda mun zo mu karasa da muka karasa wannan gurin sai na ga wanda yake tsaron gonar ba fulatani ne a riga ya sunkuyo da kanshi ya fito daga cikin riga yana fitowa ya ɗauki taba ya falla mata wuta sai na ce masifa akan masifa bala'i akan bala'i an baro gumel an baro kan ƙauye an gangara an yi uwar tafiya babu alamar kowace ni'ima babu motsin mutum ko mutum ga karanta ba a hannun shi ga tsafin rana yanzu shi a gurin su wannan birgiwa ya tunda ma yan birni sun zo bara ya nuna musu shi yana hanta ba saboda haka sai fallawa ta wuta sai na ji gaba daya tausayinsa ya kama shi saboda haka zaki tada duk wanda yake kauye sai dai a yi haƙuri a kan dokokin ubangiji a gaya mata neman abinci baya hanawa a yi wa allah maɗaukacin sarki ibada amma da a ce sau uku ne take zuwa a sati ko sau hudu ko sau biyar kuma tana galabaita a lokacin da za ta zo tana fadawa cikin wahala kuma ba za a iya yin abinci ba sai da wannan abin za ta zo a kafa ta yi yawo a kafa ta koma a kafa to sai a bata uzuri duk ran da za ta zo ta ajiye azumi ran da take gida ta rama idan ramadan ya wuce ran da za ta zo kar ta rama ran da ba za ta zo ba sai ta rama kan ramadan ya sake zagayowa ta rama azumin da ake binta to watakilta wannan kofar sai a bata a kofar larura shi ma ba wai tabbas zace fatau ta yi a wajen ubangiji amma dai ta faɗan dama dama wannan abin ke gaya mata tana cikin haɗari watakilta faɗa cikin fahim ubangiji Allah ya rufa mana asiri abin da nake so in ce kafin malama ta yi tambaya muna da bukatar mu yi jarrabawa kamar yadda muka saba yi da 'yan tsokaci da 'yan waye amma dai tabbas na ga mun ja lokaci har mun zo karfe goma sha biyu da minti goma sha shida amma dai na san akwai mutum biyu da aka rubuta sunayensu ko da wace ce da wace ce akwai amira aliyu da nusaiba musa su ne muka rubuta sunayensu na yi niyyar gaskiya mu samu kamar mutum goma ko sama da mutum goma yadda muke sabawa amma dai dalilai ya sa ba mu yi ba kuma gaskiya lokaci ya ƙure mana don haka ina gabana mun tsallaki don haka da nusaiba da amira insha Allah za mu sa ku a cikin addu'a ta musamman kowace abin da zai mata daɗi a duniya abin da zai mata daɗi a lahira muna fatan Allah ya bata shi Allah ya haɗa ta da shi idan kuna da iyaye kuna son Allah ya ji kansu to muna musu addu'a Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu idan sun mutu muna fata Allah ya sa suna cikin rahama da hutu muna fata kuma kuma Allah sa ku same su cikin imani da hutun subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya mana muwafaqa Thank you.